أعوذ بالله السميع العليم والعقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر اللاج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإنسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قلوب الأقراد فريد دهري على الإطلاق حاتم العتماني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقائدي وملاذي وأزيدي إلا الله شيخ إبراهيم مصدق جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والقبول بجاه رسول الله متى الشيء دليلنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأسيلنا بالسفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانا دريدا سفئن دا تقوس واندا منا مغانا أكان مجد الساري نوره to yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an-nuru sari al-mamdud kenan madadu sari nuruhu sallallahu alaihi wasallama annuruhu annuru sari madaduhu hasken nan da yake naso daga wajen shi ne hasken da yake naso daga wajen shi ne asari din shine za mu tashi akai insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine haske wannan hasken shine yana so kamar yadda yanzu muna cikin ɗaki amma muna ganin hasken rana kaga na so ne ba ainu shamsi bane nuru shamsi ne ba ainu shamsi bane amma nuru shamsi ne ko ina kake yanzu hasken sai ya shigo dole ka kulle kofa duk gaba ki daya sai ka gane da hasken ya shigo insha Allah bizin lahi sari ne nuruhu ma'ana wa annahu sallallahu alaihi wasallama sara fi jami'il mawjudati manzala sallallahu alaihi wasallama yayi na so cikin duk wani abin da yake kasantacce kasar yanil ma'i fil ashdari kamar yadda ruwa yake shiga wa fi kulli shay'in ko Allah ke cewa waje'alna min al-ma'i kull waje'alna kull shay'in hayyin duk wani abin da ka ga ya rayu to da ruwa jikin shi waje'alna min al-ma'i kull shay'in hayy duk wani abin da ka ga ya rayu akwai ruwa jikin shi wata ila ka zaka duba ka kaman ba ruwan yanzu ba ruwa ka yi ginin nan babu wani abu sai da ruwa jikin shi to wannan ruwan kasar yanil ma'ifil ashiyari bishiya da kake gani gaba ki dai akwai wannan ruwan a jiki wannan wannan lafiya mala hadidu ne babu wani abu da zai iya tsayawa babu ruwa a cikinsa babu shi wa tilka sariyati minhu to wannan shigan minu daga annabi Muhammadu ne eh daga annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam fil mawjudati la matma'u lil aqli fi darki a hankali kuma bai sai gane ba kace kofa bushashe ne haka kake gani daga kasa ya fito ai duk abin da zaka faɗa to akwai saryanin ruwa a jikin shi wala an ya ruma haula himaniha baka isa ka shiga gefen abin da yake ciki ba fama wasala ilaiha ahadun min halqin lahi babu wani mutum daga cikin halittar Allah da zai riski wannan fahimtar ruwan wala urifa laha kaifiyatun ba dai ka san ta yaya wala suratun kowane sura wa kullul wujud dukkan samuwa fi hijabin an hazal idrak kowa an hana shi gane wannan yadda ruwan yake jiki yani ba zai gane idraki sirriyat yadda abin ya shiga ba fil mawjudiyat cikin kasantattu fama adraka hal akadiru manya daga cikin mala'iku al'alina mala'iku alina ma ba su san yadda abin yake ba wala akabirul anbiya'i manyan mala'iku na annabawa da bursalai ma ba su sani ba kullum lan yashammu laha ra'ihatan ba su gane ta ina abin yake ba kenan balle wani amma dai akwai akwai amma ina ne duk kowa iru kayan gwadagwadansa kayan gwadagwadan ba zai amfanar ba balle a gane faman dunahu a hara wa aula balle wanda suke ba su ba su ne mafi cancanta la ya zuƙa min hashiya su ma ba su iya ba balle wani wagati saryan wato isa matuƙa na natsu annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah law fuki da saryani fi zati min zawatil akwani da za a rasa wannan natson a jikin kowane kaunu kowane zati daga cikin zatin akwanu la sarat mahdul adam min sa'ati a lokacin mutum zai da rasa shi babu za a rasa shi shi kama ma'ul hayat kenan shi ake kira ma'ul hayat wa ila hadha isharatu a wannan ishara ne bi kauli subhanahu wata'ala shine ubangiji yake cewa wa ma arsalnaka ba mu turo ka ba illa rahmatan sai dan ka zama rahama ga alam ga duk wani abin da ba Allah ba abu ya shiga rahama kenan eh ولهذا هل سدعا بالحلال saboda haka lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a dan wasu sun taba shi Allah ya yi musu kaza Allah ya musu kaza zamanin dawilan lokaci mai yawa wakila wata daya ala tawaihin lan yasjub lahu ba amsa masa ba wa tabahu rabbuhu sai ubangiji ya ce karka sake domin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka dan kai addu'a ka halakar da wasu ba kamar yadda annabi Musa ya yi kamar yadda annabi Nuhu ya yi rabbi la tazar al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yadullu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara a ta ce kai ba mu yi kadan haka ba lam ub'aska li hadha ba mu turo ka dan wannan ba wa hadha jarabul lil halaki lil khalqi wannan shine abinda za a jawo mutane su halaka a wurin saka ba kai rahama muka turo ka saboda haka babu wancan a cikin da rasulullahi shi ne sari din sari din amma rasan naka ne ƙaunuhu al-mamdud wanda yake miƙe ma'anahu kuwa zalila gaya talahu shi ne abin da bai da iyaka wawa annahu in taddat sirriyatuhu sirriyan manzo Allah ya ne kufi jamil akawan cikin komi min kulli ma tabaqat alai kauratul alami cikin duk wani abin da tabaka na kaural alami bal wa jami'a ma da khalata ta fi atul dawkil ahdari da dukkan abin da ya shiga karkashin kewayen daukul ahdar min jami'il makhluqati na dukkan halitta na Allah wa zadan tiladuhu manzo Allah ya karu bayan nan ma hatta sarafi da ilil ma'lumat ya shiga cikin dukkan waɗansu ulumu allati ahada ilmu ilahi biha wanda ilimin ubangiji yana ciki to manzo Allah yana ciki baka yi saka fahimta ba sai da shi eh wa nafazat mashi'atu rabbaniyya ya zartar da mashi'a na ubangiji bi Allah huruja laha babu fita min al'adami ilal wujudi asalan daga rashi zuwa ga samuwa baki daya ya nafazatul mashi'atul rabbaniya wato hukunci na ubangiji rabbu ya zartar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan ba zai fita daga cikin wannan tsarin ba yana ciki duk wani abu wa kayfiyatu sirriyati fi hadha al-ma'lumi yadda kuma yake ta nan wajen cikin rashin aidan la yusiku hal aqalu taswiran hankali ba zai iya kwatantawa ba wa qabulan hankali ba zai iya karba ba bari ya fi ihadatul ilmi ilahi anan ma yana cikin ilimi ne na ubangiji fala alamu kaifiyata ba wanda ya san kaifiyarta wa surata ba wanda ya san surata illa Allah ta'ala sai ubangiji qawlu allazi la yadruku darikun wani mai riska bai isa riske ta ba wasmuhu siffa ne bi kaunihi la ilmun li ahadin babu wani ilimi ga daya bihi da shi min al-mawjudat daga cikin kasantattu aslan baki daya illa al-haq sai ubangiji ne kawai san yadda abin yake subhanahu wataala shine dalili babu wanda ya san manzo Allah sai ubangijin da ya yi shi babu wa fi hada yaqulu ba'd al-arifin daga nan ne waɗansu shashin arifai suke faɗa ma a rafa ƙadarin muhammadin sallallahu alaihi wasallam illallah ta'ala ba wanda ya san ƙadarin annabi muhammadu sai ubangijin da ya annabi muhammadu hada ma'ana ƙauluhu shine ma'anan la yadriku darikun kwakwalwarka da tunaninka baka isa ka riske annabi balle ka gane shi ƙaulu wa la yadriku lahiqun mai riska bai isa riska ba wani daga baya na farko ba su isa ba baya ma wani da zo bai isa ya riski annabi ya gane shi ba zai dai iya nashi ya tsaya ma'anahu ma'anansa huwa allazi ashara ilai shi maulana abdussalam radiyallahu anhu fi salati abdussalam da mashishi kenan qala da yace wala uta ba alatil fuhum shine wanda fahimta kana cikin fahimtar sai ka bace a cikin fahimtar saboda neman gane shi eh a cikin fahimtar kake bacewa dan neman gane annabi to kana tafiya a cikin fahimtar sai ka bace kuma in ba za ka iya ba ai to ai la yudraku darikun la sabiqun wala lahiqun mm fala yadraku minna sabiqun wala lahiqun ka gani ko qawluhu da yace kuma as-sira'il mustaqim siratul mustaqim wato annabi Muhammad shine siratul mustaqim ila ma min siratul mustaqim ka sani abin da ake nufi da sirar al-mustaqim huwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu wasu ne bihi an ambaci annabi ne da kauni dariqan mamdudan ila al-haqi hanya ce mi kakkiya zuwa ga Allah la wusula li ahadin ila hadratil qudsiyati babu wanda zai sadu ga daya zuwa ga babu wani mutum da zai sadu da hadaran hadara hadara mai tsarki babu mutum daya ko wajen zauki ko ta wani guri ko wajen zauki al'asirari ko ibtihaji bi an wari hada hasiyanta illa bi suluki ala sirat mustaqim sai dai in ya bi sirat mustaqim ba kai saka sadu Allah ba sai ka bi ta hanyar annabi Muhammad dama ko Qur'ani ma me yace maka abinda Qur'ani yace akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa rabbi to musa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ni za a yi ni za a yi in kuntum tuhibbuna Allah in kuna neman gamuwa da Allah fattabi'uni ni za a bi kowane ƙa'ida na Allah ya sa shi inda za a bi inda ana son a gane Allah ne to annabi Muhammadu laƙar kana lakum nake so ayan ta farko laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abinda ya kasance muku fi rasulillahi uswatun fi rasulillahi uswatun hasana idan kana son ka zo wajen Allah to ka ji ta wajen Annabi Muhammad kaga Isra'il musagin kenan ko haka haka abin yake kuma liman kana yarjullaha wal yawmil akhir in Allah kake nema da gaske in kuma neman in kiyaman kake nema da gaske to ba wani gun da zaka bi ka zo sai ka bi ta annabi kaga ko siratul mustaqim saboda ka ismu sifati ko wasu ne bihi an ambaci manzo Allah da siratul mustaqima ne li'annahu tariqan mamdud domin ita ce hanya mafi mikuwa bala'i wajafiha babu karkata ila alhaqi zuwa ga ubangiji la usula li ahadin ila hadratil qudsiyya babu wanda ya isa ya sadu da ubangiji ta hadara mai tsarki ko ya samu zauki na asrari ko ya samu wani ibtihaji da haske sai ya shiga wannan siratul mustaqim kai wa huwa babul lahil azam ko ka san annabi muhammad shine kofan Allah to kuwa waye yazo ba ta gurin ka bai shiga ashe to babu kofa kenan kofa ɗaya ce shine manzo Allah wa siratul mustaqim wa siratul mustaqim ila Allah shine hanya ɗaya tilo zuwa ga Allah kamar rama min as-salikin ad-duhul ala Allah duk wani wanda yake son ya je wajen Allah sai yace zai shiga ta wata hanya fi hadarati jalali cikin hadaran jalala sau kudisi da tsarkakan samu orijan an habibi yace amma ba sai ya sa annabi ba irin na yan izala ba su iya saduwa da Allah ba annabi kawai ka kama Allah ba haka Sama'ila daraja ce ba yace an turo manzo Allah da alkur'ani saboda tsaban jahilci ya ce to su sun ɗauki wasiƙan sun bar mai wasiƙan na ya kai bala'i na sai a yar da envelope annabi shi ne envelope ne a ta iya fahimtar su kenan kuma haka aka gigitu da haka suka tafi baya yiwuwa a taɓa yarda annabi a kama Allah ba zai yiwu ba wanda ya haka da an kore shi walu ina an tsine masa wa suddat alaihi turuqun an kuma rufe kofofin wal abwabu da an rufe hanyar wal abwabu da kofofi da an rufe masa haka abu ne dorai da walu ina wa suddat alaihi turqu wal abwabu ورد بعد العدد إلى استبال الدواب ya zo bayan rashin wannan ladabin amai da shi ya koma wa huwa kal an'ami bal huwa adallu Allah kiyaye mu qauluhu da yace nasirul haqqi bil haqqi mai taimakon addinin Allah da Allah ma'ana abin da ake nufi alwajahul ula fihi fuskan farko annal haqqa fil lafazaini haqqu da yazo yazo ne a lafazi guda biyu hu Allah ta'ala shine Allah wa ma'anahu ma'anarsa annahu nasarallah nasarallah billahi ya taimaki Allah da nufin Allah ba wa ke baka kuɗi ya ce ka bashi rance to in kai kuma wa yake yabonka to mai kai an nasarar billahi Allah ne ya sa ai duk wani abu da kake ake ganin ka mutumin kirki ai Allah ne ya ga dama in ya ga dama yanzu nan limamin maka sai ga ya koma yana bigila Allah wallahi wallahi malam ai Allah ne kawai yake babu wani in ka ga an kiyaye ka to babu wani babu wani abin da za ka iya nuna wa mutane wai kafi kowa ne a ɗan ƙanƙanin lokaci kawai sai Allah canza ka wallahi Allah kuma kuma a kibarin ka a mahaukaci zalaman an ɗan jona ma hauka a ce ba alƙalami a kanka a da hankalin eh kana yi kuma an jima a ce za ka zo kai sallah wani ba taɓa ganin ka ba ka fita kana tarawa akan hanya kana abin nan haka haka Allah yake yasa ba wasu abubuwan ba a taɓa su in ka gan su ana yin shiru ne idan ka yawaita magana akan waɗansu abubuwa baka kai ka yi maganan ba to yana zama bala'i yana zama bala'i Allah ka kiyaye mu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu ci na haɗa ila nasratul lahi mutum zai zabura zuwa ga taimakon Allah haisu ta waje ila amrin lahi ta'ala bi nusrat lahu duk wani abin da Allah yake so a yi sai a ganka a gurin eh sai a ganka a gurin nasrul haqqi bil haqqi kenan nasratul lahi billahi fana haɗa musri'an za a ga mutum ya zabura ila nasaratul lahi billahi yana taimakon itimadan da dogaro wa haulan da dabara watan da ƙarfi wasinadan da dogaro wal tsiraran da bukatuwa ilaihi kana bukatuwa zuwa ga subhanahu wata'ala Allah kenan wa qiyamuhu bi ala kulli shay'in sai a tsaya ma akan kowane abu fa hadha huwa wajhul awwal shine nasirul haqqi bil haqqi farko dai fasara ɗaya kenan. Nasirul haƙi bil haƙi na biyu, wal waje sani annal haƙa fi lafazil awwali, haƙan nan nasirul haƙi na farkon nan, huwa dinin Allah shi ne addinin Allah, a mara bi tablighihi Ubangiji ya yi horo a isar da saƙon, manzo Allah kuma ya isar. Wai kamati manzo Allah Allah ya umarce shi tsaye da addinin wa dinul Islam kuma ya tsayar ya kira mutane umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah an umarce ni idan na kira mutane su bauta wa Allah wani yace ba zai yi ba ko yace ba zai bari in yi ba to za mu yi muƙatala tsakanin mu da shi ba wai an umarce ne ka kashe mutane ba su ce ba a'a an umarce ni Ubangiji ya umarce ni in kira mutane su bauta wa Ubangijin da ya halicce su, idan wani ya ce bai yarda in yi ba, to me in kawar da shi, saboda ni ba ɗansa ba ne kuma ni ba shi ya yi ni ba, saboda kuma ba zai hana ‘ya'yan wasu su da abin da Allah ya yi ba, shi ne ma'ana, ba wai fasaran da fasaran gardi ba, yawa an umarce ni kashe mutane, sai sun ce la ilaha illallah zai karo da maganan addini yanda Ubangiji yake cewa na'am la ikraha din babu tilasti a cikin addini in an dauki wannan an dauki wannan duk sabon karatu sai ce an yi karo nan an ce ayi kisa an aka ce ayi nan Allah ya ce kuma kar ayi Allah ya ce kar ayi kisa bai ce a tilasta ba to irin wannan duk rashin zurfin karatu ne da malamai ya ba ka da malami to za a baka a rufe to in ka ɗauka a rufe kuma ka za ka tafi a kife kai kuma ka je kai ta zubar da mutane a madadin suna ganin ana tafiya ne akan shari'a kuma ba shari'a ba ne an gane nasratul haqqi iradatan taimakon Allah shine manufa wa alatan da ala wanda zaka taimaki mutane yani annahu lan yansuru islam bil batili ba a taimakon addinin musulunci da barna wala tahayyulan wala khadi'atan ko da khayala ko da yaudara bal nahaba ila nusrati dinillahi mutum zai zabura ne zuwa ga taimakon addinin Allah bi halin da wani hali yutsar tasrih wanda abin zai bayyana fili wajen bayarwa bil haqqi da gaskiya tasrihan abu in la yumazijuhu wajen min al batil kuma ba za ka hada barna da kari da gaskiya ba a zallan gaskiya fama zala kazalika bai gushe ba hatta ta makkana dinahu har addinin ya zamo ya tabbata wa shar'ahu da shari'ansa fil ardi a bayan ƙasa manzala sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara shi kadai ya fara ga duniyan ta cika wanda yanzu ana da musulmai sama da biliyan nawa a duniya amma shi kadai fara fabda abinab suka sumanta ƙil min alamun sufuri ila alamun uluwi domin ba da kaga nuruhu sari madadu nuruhu sari madadu kaga mun faɗi hasken annabi muhammadu mun faɗi siryanin annabi muhammadu mun faɗi madadin annabi muhammadu saboda haka za mu shiga wani salati mataki na biyu kenan wannan fa yana faɗa maka sirrin salatul fatihi ne a gaibi wannan duk karatuttukan da muke jin nan salatul fatihi ne a gaibi ba a zahirinta ba salatul fatihi hawa biyu ne wancan salatul fatihi da kake gani a zahiri take tafiya wannan kuma salatul fatihi ne a gaibi na akan hadaratul muhammadiyya ne eh dai akan hadaratul muhammadiyya ne ai to yanzu in mun gama wannan salatin zuwa ƙarshe wannan na san kuma zai iya yiwa a wannan satin ne ma watakila mu gama wannan salatin kaga a takaice kusan mun yi sati kusan uku muna fassara salatul fati amma sirrin salatul fati a hadaran muhammadu hadaratul muhammadiyya fil gaidiyat Allahumma faɗinsa, na ce Allahumma Allahu ne, mimun ya ɗaure dukkan sunayen Allah ne na sifa. Allahu ne, kaga ya Allahu, ha babban nan da kaga ya biyu, in aka hazafe shi ɗaya Allahu zai baka. To abin da ya sa ya zama kamar biyu ɗin nan saboda mimun ɗin da zai shigo ne. Saboda ba ka ba za a ce Allaman dan min da ya zaka kira shi da shi tun da ya jonu to Allahumma Allahu ne salli Allahu mai suna Allah Ar-Rahmanu to yana cikin mimun din nan Ar-Rahimu yana cikin mimun din nan Al-Maliku Al-Qudusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Khaliqu Al-Baru Al-Musawwiru Al-Ghaffaru Al-Qahharu Al-Wahhabu Ar-Razzaqu Al-Fattahu haka duk yana cikin mimun din nan ne har zuwa As-Saburu mai suna wanda ya tattari wannan sifofi salli kai salati salli kai salati saboda wannan kai tsakanin Allahumma da salli bawa ne a gurin. Kai ne a gurin. Allahumma salli takdiran man fa'ilu kai ne. Allah ka ce ina Allah mala'ikatahu yusalluna alan nabi. Allah da manzansa, Allah da mala'ikunsa suna salati wa manzo Allah. sai Allah ya ce ya yi wallazi na amanu ba a nemi musulmi tsura ya yi salati wa annabi ba mumini aka nema ya salati wa annabi Muhammadu ya yi wallazi na amanu ya wanda ya imani da abin da muka faɗa kuma kun salati wa manzo Allah to idan ka taso za ka yi salati wa manzo Allah me za ka ce ba abin da ka sani saboda wanda baka san shi wanda za ka faɗa kan shi kuma salati yabo ne me ka sani na siffa annabi to sai ka mayar da abin wajen Allah sai ka ce Allahumma mai wannan suna salli ka yi salati ala wa sallim ka yi aminci ala asharafil khala'iki ka gani kaga sallim wa salli wa sallim wannan duk baka san me ba amma ala ashrafil khalaiqi ka san an ce annabi shi ga kowa daukaka daga cikin halittu al insaniyatu wal jinniyati wanda yafi mutum yafi aljani to kaga nan maganan ka ne amma baya ka bawa Allah ne amana amma ka faɗa dai wanda kake son amana mai siffan nan ashrafil khalaiqi wanda yafi kowa daga cikin halitta ɗaukaka. Insaniyatun wa jinniyatun ɓangaren mutum ne ko aljan, kaga ba kawo mala'ika ba, saboda mutum yana gaba da mala'ika. Yana gaba da mala'ika, za mu ji, insha Allah, in muka zo talilinsa, ai abubuwan da ake daurewa wani lokaci. mutum shi kansa za ga ya daɗe yana ta ibada amma bai fahimci ma inda aka sa kai ba shi da kawai irin karatun nan ne na aku kuturu ka san idan ka cewa aku kuturu delu to ko namiji ne ya zo wuce ya ce maka delu ai wai ya haddace eh ya dinga faɗa kenan sai an canza mar ba a fahimta amma zai haddace to haka abin yake to da yawan mutane yadda suke ganewa kenan yani annahu ko zubdatuha zubda kaman mu ce kumfanta wa ya ha kuma shine diamond ɗinta ƙala sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya ce inna la khalaqal khalqa ubangiji ya halicci halitta ka gani hatta idza faraga min khalqihi da ubangiji ya gama halittansa akshara minhum bani adama sai ya zaɓi bani adam kaga ba mala'ika ya fara zaɓa ba kaga shi yasa asharafal khala insaniyatun wa jinniyatun ba mala'iku aka fara zaba ba mutane aka fara zaba saboda ai mala'iku hadiman mu ne hadimin ka ko ai yana kasa da kai ba kai kake kasa da shi ba ila qaulihi har fadin sa wa hatarani sai Allah ya zabe ni annabi adam annabi mamur kenan min bani hashim daga banu hashim wa dallal hadisu hadisin yayi yayi nuni bal sariya anna hadha al jinsi wannan jinsin min al adami daga adam ne ko safatullahi shine zababban Allah sarkakekken Allah min harki daga cikin halittarsa ana ana gane karatun nan kuwa wa huwa mahallur rahmatil ilahiyya kaga ya koma maka baya shine mahallin rahama na Ubangiji, wa ma naka illa, kaga anan an ga maka sabotin layi da insanun nan, halukun nan, allazi irtarahu ana nan ka annabi Muhammad ne. Wallahi haka Qur'ani yake daga bakar zuwa nashi ko ina ka je annabi ake nuna maka. Ka gane ne tashin hankali. ka gane shi tashin hankali ko kaga abin da zai gane da kai ka gane wannan wattini wa zaitun wa turi sina wa hadha albalad alamin laqad khalaqana almay haka insana aka ce to kan ka ji an ce an halakana insana to kai kawai sai ka kalli abin wani kaifa kaifa summa summa annabi Muhammad ake nufi annabi Muhammad ake nufi saboda ko ai abin da za ka sake ganewa za ka ga inna Allah halaka Adam kaga Adam ala suratihi Allah ya halarci annabi Adam saka ka maka Adam saka ce ala surati ala suratul insani al-kamil shine ayi littafin nan da kake da ake cewa al-insanul kamil amma ka ce maka insanul kamil ana nufin annabi Muhammad ne eh insanul kamil to annabi Muhammad yake so ka gane to in ka duba in ka ga in ka ga irin wannan sunan to ka bi littafin zaka ga yana tallan annabi ne annabi zaka gani a cikin littafin to amma in baka gane ba kai sai kai zamana an ce maka insanul kamil ga wani siffan mutum ga yadda za a yi mutum ya zama mutum eh dama duk kwaikwayon da ake so kai kanka ka ɗabi'antu ne ɗabi'an annabi Muhammadu domin shi maza Allah yana da ɗabi'a ne irin ta Allah. Ka ba mu annabi, ka ba mu shi. Wawo mahallu nazarin layi, shi wannan safuwa ɗin, an na hazar jinsin al'adami ko wannan jinsin daga ɗan Adam. huwa safawatul lahi shine zababban Allah min haliki daga cikin halittarsa wa huwa wa huwa mahallur rahmatil ilahiyya shine mahallin rahama na ubangiji kai wa huwa mahallun nazarul lahi shi Allah yake gani min jamil mawjudati ai in aka ce wa mutane Allah ba abin da yake gani sai manzo Allah wani ya ce yanzu duk mu dinnan ashirin kai ai baka nan ne ma eh shi Allah annabi yake kallo annabi shi kuma shi ke kallon kowa kuma ya kaga fasna'il fulka fa innaka bi ayunina to me yasa aka ce fasna'il fulka fa innaka bi ayunina ai annabi mabu da ake kallo saboda na na'ibin annabi ne ba ya riga annabin zuwa ba fa innaka bi ayunina to a yadda zaka gane inna lamma dagal ma'u sai ce hamalnakum ya rasulullahi ai mun dauke ka fi jariyati a cikin jirgin ruwa kana ciki lamma dagal ma'u lokacin da ruwa ya cika duniya hamalnakum ya rasulullahi mun dauke ku fi jariyati a cikin jirgin ruwa saboda ai annabi Muhammad yana cikin jirgin ruwa ne haka abin yake ai nassin in dai ka karanta in dai ba ka makallu sufaye bane ba za ka san me yake ciki ba sai da ka ce amma Allah mun dauke ku suwa za ka ga ai Allah yana magana da manzo Allah ne ai Qur'ani mun Allah yana magana da Annabi Muhammad ne alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya Muhammadu haka ne alam tara alam tara alam tara duk gurin da kaji Allah yana magana haka suna magana ne bisadil mubasara ne bainal haqqi wal haqq wal halqi tsakanin ubangiji da halittarsa shine annabi Muhammad na'am fa jinsul insan shi jinsi na mutum halqun min ajalillahi Allah ya halitte shi ne saboda saboda zatin Allah ya ba motsi sai dirowa kamar mala'ika fajinsul insan jinsi na mutum halkun min ajalillahi halitta ne wanda Allah ya dan shi shine hadisin nan inna la khalaqa adamu a khalaqtuka min ajali nayi ka ne danni kaga mahallu nazarullahi kenan na yi ka ne dan ni wa halaktu kulla shay'in min ajalika komai kuma na yi shi ne dan kai amma kai dan ni ne kaga wa halaktu al-akwana kullu min ajalihi kaga ne kowane kauni kuma an yi shi ne dan shi wannan halitta wa kana tahsis li hadha al-jinsi to keɓanta da wannan jinsi min al-insani daga mutum annallahu ittakaza halifatahu fil akwani Allah ya rike halifansa cikin kaunu min hadal jinsi daga wannan jinsin shine wa annabi Muhammadu to anan ne kake ji ake cewa alfardul jami'i in an ce maka fardul jami'i ka tattari waɗansu siffofi na annabi Muhammadu ka tattari waɗansu siffofi na annabi Muhammadu sai ka zama muhallu nazarul lahi domin kai halifatul rasulullahi ne فهو محيط بالعالم كله shi kuma wannan shi ma saryaninsa da imdadinsa gabaki ɗaya yadda Allah yi wa annabi Muhammadu haka shi ma yake yi wa kaunu gabaki ɗaya wal alamu kulluhu da alam fi qabdatihi di yana cikin yimkin sa wata hata hukumi kuma yana karkashin hukuncin sa wata sarrufi da tasarrufin sa ya fadu fihi kullu ma yuridu zai aikata duk abin da yake so ya aikata bila munazi'an wala mudafi'an babu jayayya babu wanda ya isa ce ba zai yi ba shine ta kaji shehu abdulkadir yake cewa wa amri bi amrin lahi in qultu kun yakun shehu ibrahim kuma yake cewa menene bila tasawifi eh eh akwai baitul da shehu ibrahim shi kuma yake cewa idan qultu menene yakun bila bila yakun bila tasawifi babu saufa eh in na ce mutacce tashi zai tashi ba saufa ba sai an jima ba saboda amarin ya zamo na'ibu halifatin halifatu rasulullahi ar rasulu kuma halifatu rabbul izzati saboda haka saryanin abun yana jikinsu in mutum ya ce ƙarya ne me yasa shugaban ƙasa ya zama halifan Allah ko musulmi ko kafiri kuwa me yasa jan waye gwamnan mu ya zama halifan Allah ko bai zama ba ka je ka tare shi ka ce dan iska ina raga maka ne wallahi ba dan wani abu ba ka ji yanda za yi da kai ka gani saboda ka anan za ka gane almulku ridai ashe rigan Allah ne a jikinsa to in ko wannan mulkin ya zama wannan to akwai waɗansu bayi da kuɗi ganiyu da ka zama mai arziki ai sifa ce ilahi ka zo ka yi mara rashin hankali ka ga yadda ya wasan kura da kai shi ma bayansa akwai zabaniyawa irin nashi umaru sabon kuɗi in ka bi shi bashi lokacin da yake cikin kuɗinsa in ka zo ka tambaye shi ce ka je na zuwa ka koma gida bi ka da dirka dirka a buga ma kofa fito maimaita abin da ka zo ka faɗa da ko ba yi ba saboda ka duk wani abin da mutum ya ce ƙarya ne to ya karya ta abin da bai sani ba ne kuma bai yi adalci wa kansa ya shiga abin da bai da ilimi a ciki kuma ya karya ta kuma ba zai karyatu ba domin abin hakan yake saboda haka ba a shiga abin da mutum bai sani ba wa kusara amriha annahu kana haisu ma kana rabbu balin takaita maka dai lamarin yadda yake annahu kana shi wannan halifan ya kasance haisu ma kana rabbu ilahan duk gurin da Allah Allah ne kana huwa halifatun alai shi ma halifa ne a gurin saboda haka yashimmu ra'ihatul ashiya yawa sai yasa muke cewa ya shehu tijjani ya shehu ibrahim sun riga sun yi aikin ko ka mutu ko ka rayu sun kai gurin da Allah yake magana ake yin magana a kansu kuma Allah ya ce eh mun yarda saboda sun riga sun yi aikin da ana cewa yakubu ga wani bai taɓa yin shugabancin ƙasa ba a cikin tsofaffin shugabanni ko ai yana nan a raye har yanzu kuma yana da wannan martaba kuma yana da alfarma a duniya saboda wannan martaban bai sauka kai ba Ezekiel yes haka shi ma da ya zauna har ya koma ga Allah akwai title din da aka bar shi kare karamance da shi to haka abin yake haka abubuwan suke ko ka mutu sai an ci da kai yanzu saddauna ba gashi nan muna ci da shi ba har gobe ana kwatance da shi ne ba don wani abu ba ya riga ya yi aikin a irin kujeran yana lahira yana kada rayayi ko ba yadda da wannan ba ce ba uban yan boko kaza kaza duk wani tasarrufat an yarda kuma an bashi an yarda kuma na yi akram kalla ba wanda ya musu sai na short jane ne dan an raina shi Allah na kare eh ai ba shi ba fitowa fili to ga na filin kuma har yanzu yana aiki in ka zo kace ni ne wallahi ni ne abokin jikar saddaunan nan eh ya ban takarda ne kawo sai ce gara ka ba mu gurin ka nuna ya ce zo zo zo zo sai mu ce za mu shiga media musamman yanzu sai ce za ba ka ko me kake ne to shi yana lahira ma yana aiki a yanzu to ya wulayan zahiri yayi aiki na baɗini ne ba zai ba Allah ya kiyaye fala huruja li shay'in min al-akawani babu wani abin da zai fito daga cikin kaunu anal uluhiyyati a ce Allah bai da hannu akai kazalika to haka nan la huruja li shay'in min al-akawani an sulatin hadha al-fard al-jami'i shi ma wanda ke wannan kujeran babu wani abin da zai fito daga barin hannun mulkin sa yana ciki yasa sarautu mamlakati yana yin tasarrufi cikin mulkin ubangiji bi izinin mustahalifihi da izinin wanda ya sa shi halifa shine manzon Allah wasu kana sallallahu alaihi wasallam ashraful halaik al insaniyat wal jinniyya ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi daukakan halittu mutum ko aljan kana ashraful awalim kulliha saboda haka shine ke sama da dukkan awalimu li'anna al insana domin shi mutum kamata habari kamar yadda ya zo cikin labari ko safawatullahi shine tsarkakakken zababbe min jami'a halki daga cikin halittun Allah fabin darurati za ka gane gairu insani dakali ta ta hukumi fi afdaliyati fabin darura abin da ake son ka gane in aka ce darura kamar mutum a ce shan ruwa na kashe kishin ruwa ina ganin wannan ba sai maka dogon bayani ba dan kun taba haduwa ko ba taba haduwa ba saboda haka an sani in mutum yana jin kishin ruwa ba tuwa ke kamar ba in mutum yana jin fitsari kuma ba ba ba wani abu ake kamar ba bayan gida yake nuna mar ko ba ka bane in ba nuna mar ma ya yi anan saboda neman zaman lafiya to a ce duk darurati mutum yana gane abubuwa sai dai a ilmance bai san me yayi hikiman abin ba ya shiga ta ta hukumi kenan fi afdaliyati قوله والجانية جن كنا يعني الجان ka san shi mutum cikin halittarsa ba kun kunu aka ce mara ya kasance ba a ubangiji ne ya gina dan adam bi kudrati mu haka mu muke cewa a ash'ariya ba a cewa biyadi in an ce yadu to ana nufin yadul kudrati domin ba yadu irin yaduna ba yadul kudrati Allah ne da ya tashi gina dan adam sai da ya shekara ɗari da ishirin yana gina ɗan adam shekara ɗari da ishirin Allah ya yana gina ɗan adam eh ko mu ce shekara dubu da ɗari biyu in ya zama fiyomin kana mai daru wa alfa sanatun ne saboda ai ba a duniya aka gina ɗan adam ba a wancan kwanakin fiyomin kana mai daru wa alfa sanatun ne sai da Allah ya gina ɗan adam sai ka ce to kwana arba'in kwana arba'in dubu so arba'in to arba'in so nawa nudufatan alaƙatan sun ma an ka duba arba'in arba'in so biyu so uku nawa dai baka a ga dubu ɗari da ishirin Allah ya yana gina ɗan adam tukunna sannan ya hura masa rai ba kwanakin duniya ba ne ai ko yanzu matakka da take da ciki dan da yake ciki kai a nan duniya kuna lissafa mara yayi wata uku a wajen Allah kuma ba wata bane kowane kwana ɗaya shekara dubu ne a can yake saboda ba wannan alamin bane ai tangaran da wayewansa a can ba in yazo duniya makaho kamar yadda kake zato ba haka abin yake ba yana ciki yana wani alamin saboda haka lissafin kwanakin alam din ba na cikin da yake na mahaifiyarsa ba irin lissafin kwanakin ka na duniyan ka bane saboda haka ayyamun duniya daban ayyamun lahi daban ayyamun rabbi daban shi yana cikin ayyamun lahi ne an na shiga wani abu an gane to shi ɗan adam da haka yi amma shi mala'ika kun ne kasance ne ya kasance amma ɗan adam ba kun ba ne Allah ne ya gina shi saboda haka shi kuma aljani shi an yi shi ne billahabi shi kuma da harshen wuta aka yi shi halittar mu ba iri ɗaya ba ne dukkan mu uku to amma shi ma an ɓoye shi ga barin ido kamar yadda aka ɓoye mala'ika mu kuma sai aka zahara mu saboda an haɗa ka da boyayyen halitta da bayyananne shine ƙasa da shi aka gina kai to saboda haka sai ka bayyana saboda haka in ka zo kace a kulle kofar nan ka fita in ka zo a guje sai ku daki juna shi ko mala'ika ya zo kawai sai ya huda ya wuce aljani man ya zo sai ya huda ya wuce to a zuba ku tsere kai ba za ka je ba saboda wannan ƙasan da yake jikinka shi yasa ba za ka iya hudawa ka wuce ba shi kuma saboda dukkansu an yi shi ne billahabu wa nuru su kuma za su keta su wuce amma an ka kwanta kai bacci asalinka asalin asalinka sai ya fita shi ma ba sai an bude kofan ba shi ne wanda kake ganin na ya fita yawo to shi ne asalin mutum saboda haka shi haka mutum haka majama'ul misali ne ba a cewa ga mutum baya yiwa halifa zai iya nuna ni nake gani a garin shi a ɓaci za ka iya nuna ne ya shehun ƙauye ya ok ga ni gaba ɗaya ba na nan kenan ga ka gaba ɗaya mutum na ce ka nuna awo ya dawo asan masu ba da su ne suke ba da lacce an gwaro ka san shi hana an gwaro ba sai hankali su ne aka bata masu rai suke kwace carbi sun fita da ka tsari da ke baya ya nunuwa saboda shi mutum kamar duniya ne majama'ul misali ne baka isa ka nuna duniya ba kuma ga ka cikin ta amma baka isa ka nuna ta ba majama'ul misali ne haka mutum shi ma majama'ul misali ne saboda ba abu ɗaya bane mutum ba abu ɗaya bane mutum abu ne sai an har hada an har hada an tarkibi ne Allah ka taimake a wal jannu yani ma gaba anil absari abinda ya buya gabarin ido wastatara ya buya wa dhalika shamil lil jinni wal malaikati ka gani ko da aljani da malaika ai ba a ganin su wal jami'i ma gaba misluhum da waɗansu abubuwa da irin su wanda suka buya an ainil insani daga daga idanuwan mutane wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul jami'i manzo Allah ya ci wayannan gaba ke daya eh ya fi wayannan gaba daya to za mu tsaya ko kuma mu kai salatin nan kaulu sahibul anwar al fakhira shine ma'abucin hasake hasake al fakhirati yani annal anwara haske hiya umurun fa'idatun shi abu ne mai kwaranyuwa min hadaratul gaibi daga hadarin gaiba wannan hasken daga na ya fito wutan da kuke gani daga na yake fitowa ku dan bude shi ku nuna shi a gurin ba sai yiwu ba daga gaiba yake zuwa Allah ji kan shau dairu wai suna magana da wannan izala yace yace kamar rubutun gaiba ya ce rubutun gaiba ya ce ya ce wanda ake rubuta a tibin nan ya ce ai rubutun gaibi ne ya ce ta yaya zai zama ka ya ce tununa mana wanda ya rubuta sai ce ya haka ne ai shi irin wai wayayyun nan ne wai da wayo da su kai sai shehu ɗaro ya ce ka taɓa ganin a ce a shiga a rufe a tashi a tafi a rufe a tafi ya ce kamar yana ya ce a shiga a rufe a tafi sai dai ka shiga ka rufe ka yi bacci ɗaki kenan to ga ɗaki ne a shiga a rufe a tafi sai ce kai da Allah da ya raƙumi da wanda ya jirgin sama wa ya fi gwaninta da Allah da ya raƙumi da wanda kuma ya jirgin sama wa ya fi gwaninta kaga girman zai jirgin sama yawwa kuma ya tashi sama kuma raƙumi ba ya tashi sama to idan hankali ne a hankalin sai an kama ka abin da zai doki hankalinka kawai duk abin ka gane sai ka ga Allah ne yake nuna kansa to abin da ake nufi a nan abubuwa ne min hadaratul gaib masu yin kira duk gaba ɗaya da kake ganin su ai hadaran gaiba ne ke zuwa musu da fikiran in kai kaza kai kaza kaza zai yi in ya taba din kuma sai ga kazan ya yi ai ba wani mala'ika ne ke zuwa ke koya mar ba fasnail fulka fa innaka ji ayuna fasnail fulka fa innaka ji ayuna wai hadaratul sifati hadaran sifa ne wala asma'i da sunaye wayan lati ta ce bil ulum wal asrar ita take zuwa da ilimai da sirrori da ma'arifa da hasake hasake da halaye al'aliya madaukaki ila ma la gayat lahu zuwa ga abin da bashi da iyaka min al fuyudi na daga faida wal mawahid da bai bai o sallallahu alaihi wasallam to annabi muhammadi ne dai gudan wanda yake turowa sai ka ce har wa'annan annan da suke kere-kere annabin ne annabin ne saboda ai a kwakwalwarsu suke ganin abun ake ake directing ɗinsu ba ka ganin abun ya gagara sai sun shiga alawa su shiga alawa su nema sanin abun kuma a cikin halwan za a nuna musu abun halwan kuma hadda carbi kansa kuma da hoton jesus to ba ma ka je ka shiga halwa kar ka kira kowane sunan allah ka zauna ka sa ka'ida ba ka cin wani abu mai rai ka yi kwana arba'in ka fito sai Allah ya baka haske wallahi karka ci kala ko su waye sunan guru maharaza da su yango din nan ai ba wai ko su kira Allah ko ba su kira Allah ba suka bi wannan ka'idan suka shiga wallahi malamai sun samu wannan abu ai halarar annabi Muhammad to amma su a tunaninsu sun je sun yi wani abu ne kuma suna ganin a saninsu ne suka samu wannan sai na rasulullahi ko sallallahu alaihi wasallama manzala ne fi hada almaidan al-akbari khaliqillahi hazzan a wannan fage shine akbaru hazzan shine mafi girman halakan layi hazan halittar Allah wajen hazu min hajjil anwari daga wannan hasake haske wa usahum da'iratun shine kuma mafi yalwan da'ira wa azamun hazwatun mafi girman su rabo falau hiba ala jami'il alami da za a ba da kyauta ala jami'il alami ga dukkan alam juz'an min alfi juz'an yanki ɗaya daga cikin dubu mimma habbu alai min talkal anwari daga abin da ake bayarwa na daga cikin wannan hasake hasaken lasara mahadul adami da ya zamo tsantsan rashi fi asharai min tsarfata aini amma fi gaggawa daga tsarfata aini kiftawan ido wani za kala saboda haka aka ce alfakhira alfakhira yani al'azimatu fatilka al'anwaru wannan hasken fil azamati wajen girma ila gari nihayatin wanda gurin da ba iyaka shine wa huwa sayyidina rasulullahi shine dai annabi to za mu je kan salati na mataki na uku insha Allah in Allah ya sa muna cikin rayu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara ya datar da mu ya ƙara mana san manzo Allah ya sa mu daga cikin bayansa innahu waliyun qaribun mujibun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحج والهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر انقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين فاتحة